28 ga watan sha'ban shekara 1447 bayan hijiran mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ranar da ke daidai da 16 ga watan Februari shekara 2026 shekara ta miladiya da fardal ya shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى to jiya Allah ke gaya mana cewa afalam yahdi lakum afalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهار shin har yanzu ba su shiryu da cewa Allah ya halaka al'ummomi da yawa gabaninsu ƙuraish alhali ga su yanzu suna tafiya a wuraren wayannan al'ummomin to a cikin wannan akwai aya ga masu hankali sai Allah yau yake ƙara mana bayani ya ce wa launa kalimatun sabaqat min rabbik ba da ban wata kalma da ta riga wato ta wuce daga ubangijinka bi ta'khiril azab anhu ila al-akhir cewa Allah yayi alkawalin ba zai halaka su ba zai jinkirta musu azaba har zuwa ranar tashin kiyama ba da ban wannan alkawali da ya gabata ba lakana al-ihlak li zaman da ya kasance a waje ba yani laziman da lalle Allah ya halaka Quraysh da suka karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su musulunta laziman lahum halan wannan an yi tansibin shi yace laziman akan hal lima takabu min takzibil qur'an domin ku abinda suka aikata na laifi na ƙaryata qur'ani ba da ban kuma wani wa ajalin musamma ba dan kuma wani ajali wanda Allah ya doka ga al'umma ba madrubul laha ma'tufun ala kalima wannan an yi atafin shi akan kalima ba dan wata kalima ba ai walaula kalimatun wa ajalin musamma ba da ban wata kalima wanda Allah ya alkawali cewa ba zai halaka quraish ba da kuma ajalin da Allah ya sa kowace al'umma za ta gushe na waƙa alhalak al'ajil alaihim da wannan halaka ɗin wadda za a gaggauta kansu da ta uku wata Allah ya jinkiri da rashin halaka su domin wata hikima da ya sani da kuma ya alkawali ba zai halaka wannan al'umma ba ko da yake sun ƙadata alkur'ani wato ba zai bi su gaba ɗaya halaka su ba mu sani fa cewa akwai wani lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Zainab bin Jahsh ta ruwaito Muslim ya ruwaito shi cewa manzon Allah ya fito yawman fazi'an ya fito a gigice fazi' hankali shi ya tashi muhammaran wajhahu fuskar shi ta yi ja يقول لا إله إلا الله باب موتى لتزكية سيئل الله ويل للعرب بني يا تبت غلارب ومن شر قد اقترب دقون شر يا كسا فتح اليوم من ردم أجود وماجود يتي يو يو إنم أنا دي ونن رؤيا yace an bude daga wannan katangan da zulkarnain ya kange ta da ya juju matu daga mutane yau an buɗe ta mislu hadihi wa hallaka bi isbihi al-ibham wallati yaliha ya sa hannun shi babban ya sa hannu da karama ya zo bai da ita yace yau an buɗe katangan ya juju wa ma juju kamar haka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya tabbata ga larabawa yau an buɗe katangan ya juju wa ma juju ya haka da hannun shi kamar haka shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu kuna tsammani haka nan lokacin da doki ake yaki lokacin da takobi ake yaki lokacin da mashi ake yaki Allah ya buɗe haka tun lokacin annabi shekara 1440 da wani abu yanzu da bakwai in ma ya zama shekarar ƙarshe da ya rasu yawan da mafalkin قالت سي زينب بنت جحش تتي فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون تند هلكاني تجت أو الويل للعرب ويل للعرب بني يا تبتك العرب تتي تزام هلك أتكم أكوي صالحي قال نعم إذا, إذا كثر الخبث إيه إلا في برنا ta yi yawa to kowa zai halaka sai dai kowa za ta da shi a niyyar shi shi yasa in ya juju wa ma'ajuju suka fito ba mutanen da za su fi tsanani akan mutanen mutane kamar balarabi al-idrisi babban malami na geografiya wanda ya fara yin map na duniya al-idrisi ka sa shi a wawul gani mutumin magharib ne ya fara yin world map shi fara yin world map a can siberia sai suka mautin ya ajuju wa ma'ajuju malaman mu sun san inda suke duk wanda ya map na duniya zai san inda suke ba wani abu ne a ɓoye mutane ne bani adam ne ‘ya'yan yafi ɗan nuhu larabawa da yahudawa 'ya'yan sam baƙaƙi 'ya'yan nuh ham ham ɗan nuh to suka yi hijira wani suka yi gaba wani suka yamma ƙabilun nan saboda ka duk jan fata farin fata da suka kunji sun mamaye duniya ko colonization mamaye in ka duba tarihi ka sa google white colonization za a ce maka daga 1600 shekara hijiriya miladiya 16 1600 suka fara fitowa shekara 1000 cif bayan bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fararen fata suka bi suka kama duniya gaba da in kun ji South Africa ana fada tsakanin Mandela da farare zuwa suka yi nan kasan har Sokoto suke sun tafi kuma yanzu su zaki dawo wailul lil arab min sharrin qad iqtarab ba abinda Allah ne ya ba laraba wannan mai ya ba su ilimi ya ba su ƙur'ani ya ba su komai kawai su shiryar da mutane kan hanyar Allah amma ga shi yanzu abu dukiyar kwacewa ake yi kuma a kashe wanda za a kashe a kulle wanda za a kulle a yi komai ba mai katakus ba mai laka a jikin shi abinda manzo Allah ya faɗa kenan saboda Allah ce wa annabin shi fasbir saboda Allah aka Allah cewa annabi fasbir ala ma yaqulun kai hankuri akan abin da suke faɗa min kalimatul kufur na kalmomi na kafirci hatta ya'ti amru al-amru bil qital kai hankuri kai hankuri da quraish suna faɗan abubuwa da yawa kai hankuri da su har sai Allah ya gudu umarni da yaƙe su wasabbih yani salli bihamdi rabbika kuma kai sallah kana mai tasbihi tasbihi yani mai tsarkake Allah bihamdi rabbika da godewa ubangijinka hal ai mutalabbisan lokacin da kake mai gode mishi bihi to yaushe zaka yi wannan tasbihi tare da godewa Allah ubangijinka wannan ana kinaya ne kan sallah domin sallah dukkan ta tasbihi ce tasbihi tahmid tahlil duka zikiri ce yaushe zaka yi qabla qabla tulu'i shams kafin rana ta fito wato salatu subh wato nan ayan tana gaya mana lokutan sallah qabla salatu qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha sannan kuma ka sake yin sallah tasbihi bihamdi rabbika kafin rana ta fadi ta bace ghurub ta bace shine salatu asr sallallahu asr wa min ana illaili sa'ati da kuma cikin lokutan dare sa'o'i na cikin dare shi ma kai tasbihi fasabbih salli wato al-maghrib wal isha domin da rana kallon rana ya fadi dare ya zo ashe ana lokacin dare shine sallan magariba da sallan isha'i wa atrafin nahari da kuma bangare bangarorin rana yini atafa ala mahal min ana wannan an yi atafin shi ne da ya ce wa atrafin nahar an yi ne akan ana almansu ay salli zuhra li'anna waqtaha yadkhulu bi zawali shams fa huwa fa huwa taraf an-nahar al-awwal wa taraf wa taraf an-nisf ath-thani ah nisf al-awwal wa huwa taraf an-nisf al-awwal to me yace wa atraf an-nahar da ɓangarorin rana sai masu tafiya suka ce wannan ana nufi lokacin zawali zawalin shams ya yi zama ɓangarorin rana domin rana tana fitowa bishurukin shams in rana ta fito bishurukin shams har zuwa goro shams faɗuwar rana fitowanta ɓangare ne faɗuwarta ɓangare ne to kuma in ta kai tsakiyan kabadin sama'i takan karkata ta yi zawali wato in ka raba rana kashi in ka raba yini kashi biyu kafin zawali da bayan zawali to ɓangare na koko ɗaraf na rana shi ne tsakiyanta lokacin da yake ta yi zawali ta bar ɓangare na tasowa da ɓangare na faduwa kunga kenan ɓangare guda biyu amma a tsakiyanta lokacin da ta ɗin zawali shi ne sallan azahar me yasa la'allaka tarda bima tu'ta min as-sawab domin ka yadda da abin da za a baka na lada saboda haka aka ce ma annabi ya rike lokutan sallah wayannan lokutan sallan nan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ƙara bayyana ina lokaci muhtari ina lokaci daruri ina kuma lokacin da sallan sai dai a yi mata ramkuwa a to qada'i a cikin hadisan da suka nuna haka hadisi muttafaqun alaihi wanda jarir bin abdullah yace kunna julusan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa zuwa inda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ba wannan hadisi ba abdullah bin amr hadisin abdullahi bin am muslim ya rawaito shi yace waqtu zuhur lokutan lokacin sallan azhar idza zalat ash-shams lokacin da rana za ta karkata daga tsakiyar sama wa kana dhillu rajulu ka tawlihi lokacin da innuwar mutum za ta zama daidai tsawon shi malam ya haɗura al'asar matuƙar lokacin la'asar bai zo ba shi ne lokacin zahar wa wakatun la'asar malam tasfarar shams lokacin la'asar kuma matuƙan rana ba ta yi fatsi-fatsi ba ta rage zafin nan wa waktu salatul maghrib lokacin sallar magariba malam ya zai shafaq waktukan shafaq wannan jajajajen nan da ke gani ba faɗuwa rana bai ɓace ba ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط صلى العشاء تكما har zuwa wato rabin dare wanda yake na tsakiya waqtu salati subhi ita kuma lokacin sallan asuba min tulu'il fajr daga fitowar alfijr ma lam tatla ash-shams mutu rana bata fito ba ko idza tala'at ash-shams in to salla in rana ta fito fa amsika da sala to ka bar yin sallah fa innaha tatlu baina qarnay shaytan ba ai sallar nafila daga rana ta fito ba sallar nafila amsika yani sallah ka bar wata sallah ba kuwa ba ba wata sallah da abin nan saboda haka wannan hadisi ya nuna mana lokutan sallah akwai kuma hadisi imamatul jibril wanda yake Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi Tabrani al-Hakim sun ruwaito daga Ibn Abbas kuma Shafi wal Baihaqi sun ruwaito su kuma daga Jabir sannan Ahmad ya sadda Tahawi da Tabrani sun ruwaito da Abi Sa'id na lokutan sallah saboda haka sunna ita ce take cika abinda Qur'ani ya dunkule ta bayyana shi sunna ita ce in Kur'ani ya sake abu magana sake ita ke zuwa ta ƙayyada shi ta ɗaure maganar saboda ka bai yiwuwa ka ce wai ka za ka rike ƙur'ani kaɗai ba za ka yi amfani da suna ba in ka ce ma ka rike ƙur'ani kaɗai ka ce maka wa a tarafin na har ɓangarori a taraf jam'i taraf ya za ka gane sai suna ta zo ta yi bane ana nufa talafin nahar wato in ka raba yini kashi biyu to tana tsakiya lokacin da ta dan karkata shine kana bukatar sunna su kuma rakawoyi da adadin rakawoyi shi ma sunna ta zo ta sake bayyanawa hadith Aisha cikin sahihaini zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat furidat as-salatu rak'atayn rak'atayn fi al-hadr was-safar lokacin da aka farlanta aka wajabta sallah to an wajabta ta ne raka'a biyu biyu biyu biyu ko ta sallah raka'a biyu shin fil hadar lokacin da ake zaune a gida ko ko lokacin da ake tafiya fa qarrat salatu safar sai sallan tafiya aka batta akan raka'a biyun nan wazida fi salatul hadar amma sallar zaune ta gida sai aka kara mata biyu sallah lokacin da zo farilla raka biyu ce wannan nuna dukkan sallolin raka'a biyu biyu ne amma ta gida sai aka ƙara mata biyu to wannan zai ce eh azhar an ƙara ma biyu la'asar an ƙara ma biyu isha'i an ƙara ma biyu amma sallan asuba nawa ne tana nan biyu sallan magariba tana ina kuma tana uku wannan hadisin na Aisha wanda ke Bukhari da Muslim Ibn Rahawai ya ruwaito shi shi kuma yace awwalu ma furidatu salati rak'atayn farkon farlan tawajjabta salla raka'a biyu ne falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina lokacin da annabi ya hijira zuwa madina zidat raka'atani ukhrayani wa turika ar-raka'atani al-ulayani sai aka ƙara raka'o'i guda biyu da ya je madina aka bar wa'annan raka'o'i biyu na farko aka basu fi safar kawai sun ana tafiya sai ya ce illal fajira sai sallan alfijiri fa innahu yutalu fihi ma alqira'a sai sallar asuba ita kadai ce ba ƙara mata raka'a biyu ba me illan domin raka'o'in nan biyu an ƙara tsawaita karatu a cikinsu saboda haka Allah ya kawo sauƙi a sallan asuba a ƙara tsawon karatun Kur'ani shine Qur'anul Fajr amma an batta raka'a biyu to daga wannan hadisin aka samu cewa sallan asuba raka'a biyu da kuma hadisai da yawa sannan aiki da ake gada daga sahabbai da tabi'ai shi ma duk ya nuna wayannan raka'o'i ibn Umar ya rawaito hadisin muttafaqun alaihi jama'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isha bi jam' annabi da ya tafi Arafa a muzdalifa ya haɗa tsakanin magariba da isha sallar magariba salatan ya yi sallar magariba raka'a uku wal isha raka'a ta isha'i kuma ya raka'a biyu bi iqamatul wahid da iqama daya nan magariba ya zo raka'a uku to haka nan in ka duba abubuwan da aka rawaito na sallah wanda sun kai tawaturi mutawatir in an haɗa magana hadisi da aka rawaito da aikin da kuma aka gada sai ka ga an fitar maka da adadin raka'o'i wannan ya ƙara nuna cewa dole a yi riko da sunan mazan Allah abinda kawai muke cewa ba ni da kai ne za mu yi shishigi mu ce ga ta nan wannan ya ingata wannan bai ingata ba lokacin ya wuce kuma an riga an yi maka masana sun riga sun yi saboda haka kawai in ka ɗauki littafi na mazhabin da kake bi na fikihu mazhab yani hanya na magabata kuma ba na mutanen baya ba kai ibada da shi insha Allah wannan ibada ya ce wurin Allah Allah shi da mu wala tamaddanna aynaka
أموالا
To, sai Allah ya karama ce ma'anar ba ya ce fasbir nan kuma ya ce wala ta muddanna aine ka kakka mika idanunka ganinka ila ma matta'ana bihi ga abu ga ganinka ya je ga abinda na jiyar da shi na daɗi bihi azwajan asnafan azwajan minhum kada ka mika idan ka kana kallon abubuwan da na ba su na jin daɗi na sinfi sinfi azwajan minhum kashi kashi daban-daban minhum a cikinsu daga cikinsu wannan zaharatul hayatud duniya wannan hure ne kawai na rayuwar duniya kun ga inda hure yake ko ina dai da an yi iska kakkabe shi kenan ko zinataha wa bahjataha wannan kawa ne da kuma abun al'ajabi na duniya linafkinahum fi domin ko mu fitine su a cikin wannan jin dadin da na ba su bi an yatghaw ana fitar da su don su yi tagawa innal insana la yatgha an ra'a istaghna domin mutum da ya ga ya wadata shi kenan sai tagawa wa rizqu rabbika to kuma arzikin ubangijin ka fil janna janna khairun yafi alheri mimma utu utu fid dunya daga abin da aka ba su a duniya wa abqa kuma yafi dawama wa adwa saboda haka manzo Allah ka ga abin da na ba su na jin daɗi na duniya iri iri kala kala azwajan minhum azwajan minhum nan ba wai ko da ke ya shiga a umum domin hadde yanzu da Allah ya bude duniya kai mumuni in kaga Allah ya azurta kafurai da wani abu na jin daɗi na duniya kada ka zura ma wannan ido kana fata kai ma ka samu irin shi kuma za ku ga kaya na alatu na zina na wato kawa da yawa tare da arna amma kada wannan ya baka sha'awa domin hure ne na rayuwar duniya tun daga gare su ne zaka ga sun lalace tun daga duniyan nan zaka gane hure ne ba wani cikin su da ya taso ya fara ya shura eh, Michael Jackson ne ya can san sama sai ya fara yanke jikin shi ko ya zama kaman dodo ko da ke ana cewa ya musulunta Allah sai ya musulunta amma dai me zinatul hayatud dunya Niyan da kaga mutum ya sama Allah ya rantsa sai ya kasa haka yadda Allah ya ba su na kyawun jiki mata ko kuma maza yadda kuka ga mazajensu kada ku rena kanku amma na azwajan ana nufi asnafan minhum daga cikinsu amma hairu mata'id duniya shine maratu salihah kai matakka din nan saliha wadda za ta tashi ta yi sallah ta yi sujada ta fi maka alheri a wata sarauniyar duniya ta kyau ina kyau ma ta riga ta fito tsirara duk kowa ya ganta akwai abin da akwai wani kyau kuma to mazo in an yi ma mazo Allah irin wannan umarni to ya shafi al'ummaci mu bar duba wayannan mutane muna kwaikwayon su har suna babu sha'awa har ya zama mun ga suna birthday mu ma zai mun yi birthday in an zo buki suna sa farar riga su wannan mu ma sai mun yi a kashe mm, irin almubazzaranci da yake cikin kasashen musulmi mm. kokarin kwaikwayon su wai sai wai wai sai kayan da suke aka ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta me hatta tattabi'a millatuhum sai ka bi millansu wata kan baka bi millansu ba su yadda da kai ba duk yadda ka yi wa amur ahlaka bis salati
لا نسألك رزقا نحن نرزقك
to sai Allah ya ce wa amur ahlaka bayan kai na daya kai hankuri kuma ka tsayar da sallah wa amur ahlaka kuma ka umurni ka umurci ahlaka wato iyalanka ai ahlu baitika mutanen gidanka wa ahli dinaka da mutanen addininka ai eh, ittiba'ika wa ummati it- eh, atba'uka wa ummatuka mabiyanka da sune duk ahluka yanzu muna dukkan mu ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malin yake cewa wurin salati da ake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ali Muhammad nan ana nufin al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake cewa ali fir'aun al'umma shi to me da da me wani umarni zaka musu da shi bis salati su tsaya da sallah su rike sallah wastabir alaiha kuma su yi hankuri ala mashaqiha da wahalanta su yi hankuri da wahalar sallah la nas'aluka nukallifuka rizqan ba mu tambayanka ko mu kallafa maka wani abun ciyarwa arziki li nafsika wala li ghayrika gana kanka da kuma waninka nahnu narzuquk mu ne zamu azurta ka wa tafarraq li amri ibadati saboda haka ka samu kebewa ka tsima Allah ibada wala tahtam bima kal- eh, takallafna lak eh, takaffalna lak kakka ta- kakka wato zama ya dame ka cewa mun ɗora maka abubuwa kuma za mu ciyar da kai a za mu ciyar da kai wanda ya nuna kenan in mutane suka tsaya suka rike addini Allah zai ciyar da su bi ma takallafna laka abinda muka kallafa zuwa gare ka in mutane suka rike addini Allah zai ciyar da su amma me ake nufi da addini ka tsaya a tauhidi bayan tauhidi ka tsaya a ibada ta sunna ibada ta sunna ba ta bid'a ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya kawo na dinan yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa me fa huwa rad in kai ibada duk yawanta in ta bid'a ce ba ta ba karfanta ba son ta saboda haka mu rike tauhidi mu rike ibada ta sunna sannan kuma ahabbul a'mali ila Allah shine adwamuhu wa inqal ibada da Allah ya fi so ita ce wadda ka doge kana yi ko da kaɗan ce ba yawa ba ne wai kai za ka burge Allah da ibada sai dai kawai ka yi ɗa'a ka yi abin da ya ce su da suke samun nasara wal'aƙibatul mahmuda kuma ƙaƙiba wato ƙarshe wanda yake ana gode wa wayar janna ita aljanna littaqwa ga tsoron shi da littabai awamirillah masu bin umarnin Allah wa shirnabi na waye kuma suna ki suna nisanta abinda Allah ya hana ay alil muttaqin wato ƙarshen al'amari aqiba lil muttaqin da masu tsoron Allah ne shi yasa ita sala a wani hadisi annabi ya ce as-salatu nur sallah haske ce kuma Allah ya ga muna al-hankabut utlu ma uhiya ilayka min al-kitab ka yi tilawan abin da aka maka wahayi na littafin Allah wa aqimus sala ka tsayar da sallah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar domin ita sallah tana hanawa daga alfasha da munkari wala zikrullahi akbaru wala zikrullah akbar kuma lalle domin lamul qasm ne ambaton Allah ya fi girma nan ambaton Allah ya fi girma masu tafsiri sun kawo tafsiri biyu yani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar salla na hana alfasha kuma salla na hana munkar wala zikrullahi akbar amma ambaton Allah da ake yi a cikin sallan ya fi girma akan alfahsha'i da munkar da take hanawa zikiri wa aqimis salata la zikiri sallah zikiri ce wannan zikirin da ake yi na sallah hayyafi wani suka ce a'a ba haka ake nufi ba wala zikirullahi akbar wato Allah ya ambace ka ko Allah ya ambace ka ya fi girma akan kai ka ambace Allah domin kana sallah ba kake ambato to shi Allah yake ya ambace wanda yake ce menene fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun fadhkuruni azkurkum in ka ambace Allah zai ambace ka wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in hum khairun minhu duk wanda zai ambaci Allah a cikin mutane to Allah zai ambace shi a cikin jama'ar da tafi wannan mutanen alheri in ka yi a cikin ranka Allah zai ambace ka cikin ran shi zikirullah saboda haka yin sallah zikiri ce in ka tsaya kai Allahu akbar haka ce assalamu alaikum duka ba wani abu sai zikiri sai addu'a ita ce babban zikiri ita ce wajibi mafi karanci so biyar a rana sannan kuma watlu ma uhiya laka min alkitab kun ka yawan tilawan qur'ani ba kuma tilawa kadai ba tadabburi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin akfaluwa kuma kan ka tadabburi kamar yadda muke yanzu na tadarasu muna karanta shi muna tadabburi shi yasa kun ka hankuri ana sharhi don wani shi ya fi so ji ɗan ya karanta an yi tarjama an wuce a ji wata aya in kana so je ka ɗauki kasaf na mushawi ka ta ji tadabbur ake so wa qalu laula to sai ce sai malai ce sun muzakar ba da aqawilihul batila sannan Allah yanzu zai gaya muna zai ambaci wayansu abubuwa maganganun su albatila wanda suke ba na ba na gaskiya ba ba na gaskiya ba Allah ta yi amara nabi bi sabri alaiha wanda aka ce annabi kai hankuri domin Allah ya ce annabi ya hankuri to ga wasu abubuwa da annabi ya hankuri wa qalu ayyul mushrikun laula halla ya ce na Muhammad bi ayatin min rabbi to mun je dai eh to to me yasa ba zaka zo muna da wata aya daga ubangijin ka ba bin ma yaktarahuna irin ayar da suke so daban irin Allah shi kuma ayar da yake yake kawa daban shine Allah ya ba su ansa yace awalam ta'tihim shin bai zo musu bittayi wa qura billahi ay takfihim bi ishe su ba bayyinatu bayan ma fi suhufil ula bayanin da ke cikin littattafai na farko al-mustamila alaihi qur'an wanda qur'ani ya kunsa ya kunshi duk wannan bayanai min anba'il umal madiya na labarin al'ummomi da suka cude wa ihlakuhum da Allah ya halaka su bi takzibin rusul da suka karyata annabawa ai lam yakfihim istimalul qur'an ala bayani ma fi sahih al-ula shin bai ishe su ba cewa qur'anin nan da ka zo kana karanta musu ya kunshi labarin waɗanda suka wuce suka gabata wa fi kaunihi mu'jizatan hatta talabu ghayra bai ishe ku ba wannan labarun nan ya zama mu'jiza wani abu mabuwayi har ma sai kun dawo kuna tambayan wata mu'jiza banda shi don kuna mai karanta Qur'ani take da yawa kamar suratul anam take cewa qalu laula yatina bi ayatin min rabbih a wai kita wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih me yasa ba a sassaukar ba annabi wata aya ba daga ubangijin shi yazo da aya yazo da aya al'am sai Allah ce qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan Allah na da kudura da ƙarfin da zai iya sassaukar da aya walakin na aksarahun la ya'lamu amma mafi yawansu ba sani ba Allah na da iya kawo aya amma me ayan da Allah ke kokarin karkata mutane daga gare shi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yaqilu bi janahihi la wa min amsalikum ce ba ku gani babu wata dabba a ƙasa haka nan babu wani abu mai tashi a cikin sama da fuka-fukan shi illa umamin amfalikum sai sun kasance wata al'umma ce irinku ma faratna fil kitabi min shay ban bu komai a cikin littafi ba tun mai larabi mun sharar sannan za a zo a tare su ga gwamnati qur'ani ya kunshi duka mu'jiza kun ga kenan akwai wani irin naqala nau'iyya annabawan da Musa ya zo da asa sanda ya dake dutse fanfajar min sanata ashirar aina ya dake bahar ya tsage fanfalaka abubuwa ne ya jefa ta ta zama maciji ayat hissiya aya wayan da ake gani malmusa yanzu nan mutum ya gani su kuma fir'auna su ce eh mun yadda ayan nan da ka zo ba aya ta gaske bace sihiri ne kake yi idan mu ne saharu a ayunan nas ido ne kai muna dibara to irin wannan aya suke nema daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya gaya mana yana cikin abin da ke manzo Allah yana damun shi cewa suna tambayin shi aya shi kuma yanzu sai a ce kullun qur'ani innahu la yahzinuka allazi yaqulun وإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون to Allah na iko ya saukar da aya amma shin ba ku kula shin waɗannan da aka saukan ma ayan sun imani wasiba to ko me yasa waye ga ya muku cewa kuma in ayar ta zo irin wannan ba za ku za ku imani shi yasa shi yasa sai Allah ya goge waccan aya manan sah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah sai ya goge irin wannan ayoyi na canja tabi'a yace a ita tabi'a ita ce aya misali yanzu wutan nan da ta hasko mun nan kun san aya ce ko kuma kun san sai an sai da ilimi aka yi ta ko duhu fa duhu in ka duba a ɗan adam duhu haka ba mun saba da shi ba aya ne ba aya ba ne to wayansu su ce kashe wutan nan a kashe wutan nan shi ne ayar da suke nema sai Allah ya ce a ai ita kanta hasken nan da kake da da ka san ilimin da ke bayan shi shine ayar da zaka zaka gane cewa akwai Allah ba kashewan ba wutan ba nabi sallallahu alaihi wasallam zai wani aya ba na hannu na ku zo ku gani ba shi bane aya ayan shine ilimin da Allah zai sauka cikin Qur'ani kuma Qur'ani ya zo da tarihi ya zo da ayoyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid qur'ani ne ya kunshi ayoyi iri iri kashi kashi daki daki amma mutane ba sa kula da wayannan ayoyi su dai suna jira su ga wata aya malmusa an fitar da naƙa daga dutse wala kuma ko an saukar da wani abu irin wayannan ayoyi suke jira shi kuma Allah na cewa a wannan aya na soke ta domin nayi amfani da ita a wanda suke gabanin ku su ba su imani ba saboda haka ku yi ka tadabbarin Qur'ani kowace aya na Qur'ani tana da ma'ana shi yasa aka rudar da mutane don aqaliyan hankalin mutane ya koma irin na jahiliya in suna so in an ce bawon Allah nan waliyi ne suna so su ga ya zo da wani karama ko karama ko yana tashi sama ko yana tafiya kamar ko yana magana wani wani bawon Allah muna muna maka yace wani anan mai duguri yake shi wai waliyi ne shi abin da yake yi kwai ne yake magana da tsako yana cikin kwai yana yaro sai ya zo a kawo shi kawai sai ka gana tsi-tsi-tsi da yana magana da me yace yana cikin yin haka sai irin ɗan abun nan na bibi ya fito daga bakin shi ya gane cewa mutanen na yan yaudara ne domin kai su neman aya domin busa wannan Allah aya ya shafe ta mu yanzu da yake ga tiktok ga komai kun ga Allah ya shafe wannan aya sai ilimi sai ilimi yanzu ba ne wanda zai so ya gaya maka wani shi wani wali ne yana tashi sama yana wanda yanzu na za a gane karya ne akwai ta kujera da suke mutu ya zauna kaga kasa ba komai ko ƙarya ne wani ƙarfi ake sawa a dullulluɓe wani abu a sa wani abu duka dabaru ne inda da ne shi kenan za a ce ga wani wali ya bayyana saboda haka yanzu waliyin Allah ba wai sai ya zo muku yana muku wasu abubuwa ba a'a abubuwan ilimi abin da nake sunna muku yanzu ban neman karama ba ana inkarin karama ba ne karama na iya bayyana a kowane lokaci amma min gairi talab ba sai an neme ta ba ita kawai za ta bayyana in kun san abin da akan shirya ma al'umman musulmi har a ƙasar najeriya ya zama har yanzu na wai muna zo ne muna karatu to wannan ita ba babban mawajiza ce in kun san abin da aka shirya ana so da yanzu ba ba wani musulmi da ya rage shirya wanda suka yi aya ɗaya nake sunna muku game da wannan al'amarin qur'ani da yace Allah ya ce wa iddu lahum mustaqatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahu aduwakum wannan aya shekara 1400 da wani abu tuntune da ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbari yake cewa wannan kuwan nan da Allah ya faɗa min kuwatin nan ala al-quwwatu ar-ramyu ar-ramyu ku in za ku yaki ku shirya tattalin kayan jifa kayan jifa domin su la yuqatilukum jami'an illa min wara'i mai judur aw quran muhassana Allah ya san su da tsoro za su kange kansu yadda ba ku ci musu sai dai kun yi kayan jifan da zai same su yau dinnan arranyu da annabi ce arranyu arranyu kayan jifa me ma'anar shi yau mizal ko mizal to yanzu abinda tura suke yi kun ga abinda sa suke so su farma iran don abu biyu sai sun kirkiro rikicin sun kashe sun hargitsa ta na ɗaya cewa malaminsu na shi'a shi ke mulkinsu a cire wannan daula malami na mulki shi yasa nake mamakin ku nan Najeriya nan reverend reverend reverend nawa ya yi gwamna eh to dan malami ya zo ya ce na so ya gwamna kuma ya zama kuma mamaki mu dai sakarcin ya yawa ai ba malaman ne za ku tura kuma ku musu irin na buhari ku tara kudi ku sa malam je ka yi saboda haka shi sa suke so su fama iran ban ce mu bi iran a aƙidarsu ba suna da tasu aƙida mu ma muna da tamu me amma akwai abin koyo a wurinsu da man annabi allah Kur'an ya gaya muna wallazina kafaru ba'duhum awliya'a ba'd illa taf'aluhu ko in ba ku yanda kafirai suke yi ba mu ban ce shi'a kafirai bane a'a ban kafirta su ba amma in ba ku yanda shi'a suke yi ba to kun gama yawo ko ba mu gama yawo ba sai mun yanda suke yi mu sa malaman mu suna sama na ɗaya kenan shine suke son su so yanzu shi ake so a kai ma Iran fadi shi kuma wani wawa can zai ta shi'a shi wai shi yana ganin shi salafi sunni ba hanya ba ne wai a halaka su ai duk ɗaya suke ta ya duk ɗaya suke alhali yahudu da nasara Allah ya ce laisu me yahudu da nasara laisu sawa ya za a yi musulmai wanda suke la ilaha illallah suna masallatai suna abubuwa suna rawani suna komai na sha'air din ka ce wai duk ɗaya suke da kafiri ta yaya kuma bai kawo maka hari ka ce wai ɗaya yake da kafin haka na fata amma babban ƙasar musulma ta ji ta samu trump in ba ku kai wa iran hari ba to za ku ƙarfafa iran in ba ku kai mata ba na biyu shi ne abinda Allah ce wa a yi dulon musta tatun mai kowa da na biyar ce arramiyu arramiyu wai yanzu abinda suke so za su ɓata duka inda masna'a da ake yin sawari domin sun ɗanɗana da sun ɗan taɓa sai suka ji abinda zafi wasu supersonic ballistic missiles sun ɗanɗana shi ne suke so wai yanzu a shiga iran ɗin dukka imkaniya yadda za ta iya kera mizail amma ta zo a yi sulhu cewa ba za ta dinga yin mizail ba in kuma ta ce za ta yi mizail ku dole a yaƙe ta don ana ta mizail domin tura ba abinda suke tsoro kamar me kamar mizail don kukuna mizail zagi ya kai a tiktok zage-zage kawai shi ne mizail ɗinsu shi mizal ɗin nan da injiniyarin ake yi da injiniyarin physics chemistry biology shi ya tuna mu wani labari malaman university suna kuka irin ci bayan ƙasan nan tagu malaman jami'a ya kamata su fi ofisan soja jin daɗi domin shi ofisan jin daɗi ofisa menene shi mai gadi ne gadi yake santuri yake wannan kuma su suke raya al'umma talauci na so ya dame su albashi bai isan su sai ka ga malamin ma ya raba kafa yana wani kabu-kabu ko yana wasu abubuwa bai tsaya koyar da yaranmu ya kamata in mun san ciwon kanmu da yawan universities da muke da shi a ƙasar nan ya zama ba mu da wani hammi sai taimakawa ilimi tun daga primary ya kasance babu yaro a ci almajiri yaran da kuke gani almajiri arziki ne da dukiya arziki da dukiya amma sai a musu tarbiyya da mun dunkule arzikinmu muka ga duk almajiran nan suna kan suna makaranta yaran nan basira gare su ba kusan wani abu da zai fito daga gare su ba ya fi duk wani ma'adinai da ke cikin ƙasa mutum ga mu da dukiya Allah ya bamu amma gashi nan muna mun bar su tana tana har sai wani ya zo ya amfani da su ya cuce mu da su kuɗin mu mu kashe a ilmantarwa sai ka ji mutum ya zo yana birthday party ya kashe biliyoyi ko ko shugabannin mu ina ne kuke wani shugaban ƙasa zai aure da ɗan shi an ce airport na garin an rasa wurin satsinke ga wasu sun zo da jirage amma ba wurin sauka wa shugaban ƙasa zai yi mai zai aure da ɗan shi wannan kuɗin nan ya isa ya riƙe jami'o'in da ke Najeriya shekaru yani ba ma da basira ba mu da kai ba musamman abin da yake muna ciwo ba ilimi yanzu abin da ke kan turawa shi ne a hana ƙasashe yin mizali ba yanzu ba wai a tamir bomba ba mizali ya shigo ciki saboda ko mu yanzu lokacin ko shagari ne kowa ya ne a nan abu muna da department of nuclear physics nuclear physics kayayyakin lokacin mulkin obasanjo turawa suka matsa china ne suka kawo mana reactor don yaran su iya gani yadda ake reactor ake fusion da ake kuma rarraba atom abu din nan ta kai haka aka sa shi ya kwashe kayayyakin na aka yi ba mu san da tura suka kai shi ba yau da za mu fara dic mu ce mu yi kamfanin da zai yanka mana mizai su za su zo su kawo karya su ce yan ta'adda sun shiga wurin su ce ba ma wurin me bom yan ta'addan nan su suke wa aiki su suke yin yan ta'addan sai su yi virus sai su ni antivirus sai kai kuma sai ka yadda ka kawo su su ne kai in ba haka ba ina za ku iya samun helix helix ina ɗauki ƙatuwar bindiga anti-aircraft gun a ɗora mata da alsashi da makamai wani lokaci sojan mufa a filin daga zai ce bullet takwas ake bashi don ƙarancin bullet amma ga ɗan ta'adda ga shi nan da akwatin ga jigida ko wa yake bashi wa ke kira makamai wa ya iya ɓoyewa ya shigo da abu wa ke da helikopta sai kuma su zo su tsoratar da ku kun gani abin da ya sa nike kullum ina ƙoƙarin bayani da mutane su fahimce ni kamar almajiran nan ne da kuke nake cewa kan mu bar su sai wani ce me yasa ka damu da almajirai kyale su da Allah babara suke ba ina uwayensu ina uwayensu ce a'a mu ne uwayensu kar mu bar su namu ne domin in ba mu jawo su ba to za a zo amfani da su su yi muna me su yi muna illa shine ai mun bar mutane cikin jahilci cikin talauci cikin kaza cikin kaza shikenan makiyinka sai ya amfani da su ya cuce ka da su sai in ce a'a ku bari mu je mu ma mu jawo su bangaren mu in ya so mu yi amfani da su akan makiyan mu to masha Allah masha Allah wani yare kake kana jin Hausa kana jin Hausa to kai kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ka ba da shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma muhammad rasulullah min sunanka eh joseph kana son yusuf abdullahi shi ma abdullahi ne to ka zama abdullahi insha Allah kai mutum yana ne eh krosi na hanyar wajen kafancan oh na wajen kafancan to ga kai mako yan uwa ka Allah aje kai wanka za a nuna maka kai sallah sannan watan watan azumi muna fata nan da kwana biyu watan azumi ya tsaya za ka yi azumi kuma za koya maka sallah ina na turancin da suna duka a'a akwai yau yana ciki oh okay kana jin turanci small small ba kai karatu ba a kai secondary to gashi nan Allah ya taimaka to sannu Ab- Abdullah bawan Allah eh na ga mai wanka za a nuna mai sallah to mu- muna maganar menene ba a eh abinda nake kokarin nuna muku yanzu ba maganan wai kuna neman mutum da karama ba kuna neman mutum da ke tabbaka Kur'ani, mutum da ke maka mizai mutum da ke maka abubuwa nan mai- mai gyara al'umma shi ne ake nema amma ku je kuna bin mutane wai su wai su waliye eh, su cika za su ba ku kashi sannan ga arna sun zo sun zagaye ku wayannan waliyan ina suke kan ma kai mamaki suna tare da arnan kun fahimta shine bin qur'ani shine tsayawa kan qur'ani kuma shine mu'jiza ta yanzu ta qur'ani kun ga Allah ya gaya muna tuntuni wayannan makiyan Allah da makiyan kufa ku yi musu tattalin kayan jifa ku yi musu tattalin kayan jifa mun yi tattalin sai mu zo mu ci muna bin qur'ani ba abinda muka dinga yi sai abubuwa na rikici abubuwan da yake ba za a yi ma hisabi kansu ba in ka ji ran tashin kiyama yau da za mutum ya mutu go- gobe ya ga tashin kiyama ta da shi in ka tashi Allah ba zai tambaye ka game da wani ahali bait ba nafsi nafsi kowa banka Allah ba zai tambaye ka game da shi ba amma ɗanka ba za a tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ɗanka to ka ba ɗanka yana bara duk wayannan rikice da ake musu Allah ba zai tambaye ka shin ka zo wazifa ko baka zo ba zai tambaye ka amma zai ce kai sallah azhar kai la'asar kai magariba kai sha'i Allah ba zai tambaye ka ba kai tattaki Allah ba zai tambaye ka kai tsalle tsalle kai bu- bu- bugun jiki don Allah ba zai tambaye ka ba to me yasa muka bata lokacin mu muka raba kanmu akan wayannan amma Allah zai tambaye mu wa'idu lahu mustata'atum min quwwa wa min ribatil khayl Allah zai tambaye mu kuma yazo da sigatul jam wa'idu ku ku tattali ba annabi wa'id muna tattalin saboda haka ka je ka koyi physics chemistry biology ka je ka yi engineering ka yi engineering yanzu abin da tura ke so shi yasa me yasa suke cewa sai sun zo da kansu ba sa son mu iya kayan yakin da za mu kare kanmu sai dai ku dai ku je ku ci eh, shi- shinkafa taliya da sauransu eh, in in kuna da matsalan tsaro za mu zo mu kare ku ko ba shi bane kuma ku san wani abu duk america kasar da ta je tana karewa wai ka ku tsammani taimako ne a'a za ku zo ku biya kuma akwai la'ada a kai duk bulan da aka kashe komai za a baka lissafi na yi maka gadi na kare ka ingo bil ka biya ba kyauta Allah shi da mu wannan yake tambaya kan kalmar da yake cewa mutumin da ya yi rantsuwa da Allah cewa ba zai aikata kaza ba kuma sai yanzu ta zo ta kama da zai aikata wannan sai ka fara fara da zai yi eh yana iya ciyarwa ko kuwa sai dai yin azumi sai ya ce ya duba kuma ya ga wannan lokaci ga azumin ramadan yana zuwa to ya zai yi akwai it'amu ashratu mas- masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba Allah ya baka zaki ga cin abubuwa kai ya ciyar ya zai ya ciyarwa ko ya ci- tuwatar da miskinai goma
wanda yake tambaya lokutan sallar duha farko da kuma ƙarshe Abduha shi ne daga shuruɗin shams daga fitowar rana har zuwa har zuwa kusan zawali
mana akwai bayan Allah wadda da duba eh da ke karfin sa'adar mishi zuwa wa wa yana duba eh yana karfin zuwa to wadda da yana su ne mai kare shi na mishi zuwa to sai kuma wadda wadda da kame yan masa yan masu kama mutane sun kame yan masa sai Allah ya kawo mana tsari to Allah Allah ya fito da su lafiya to to alhamdulillah Allah Allah ya saka mata da alheri amin sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa Muhammadu wa alihi wa sahbihi كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب wayanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yabe musu Allah ya sa aljanna ta zama komarsu wayanda ba su da lafiya Allah madaukin sarki ya ba su lafiya wayancan da aka kama Allah ya dawo da su cikin iyalansu cikin koshin lafiya dukkan mu da muka haɗuwa wannan wuri kowa da bukatun shi da alkhairi Allah ya biya mishi bukatarsa muna roƙon Allah madaukin sarki shi malam da ke karantar da mu a wannan wuri Allah madaukin sarki ya ƙara mashi lafiya Allah ya kare shi daga sharrin masharrinta ruwan da daga akwai kuma bawan Allah ciyaman na Kaduna North wanda yake jiya ya zo nan kuma yau ma ya sake zuwa ya yi kokari ya turo ba kwamitin tafsiri taimako ta account amma Allah bai yadda ba ya kawo kuɗi cash dubu ɗari biyar saboda haka na karbi kudin nan suna hannuna insha Allah ta'ala Allah ya saka masa alkhairi akwai bayin Allah da dama da suka ba da wannan gudunmawa na kwamitin tafsiri wanda da shi muke gudanar da abubuwan da muke gudanarwa Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi idan lokaci yayi za mu bayyana su bi iznillahi ta'ala muna roƙon Allah ya taimaka duk yan uwa da suka haɗu wanda suke ba da gudunmawa ga yan agaji nan wanda suke aiki dare da rana a wannan masallaci suna kare al'umma da kuma masu shige da fice Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin